الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ga watan zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na
mutumin da ya mutu ya bar matar
na
kenan kuma wannan cikin sai ta haife shi shi ma ba yi ina magana ga
tambayar dan uwa shine mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar matarsa da ciki wannan ciki matar sai ta haife shi a mace shin dan nan da aka haife shi a mace yana da gado ko kuma a takaice ba shi da gado sharaɗin ya ci wani abu wanda yake na gado sai an aiko shi a raye an gane ko in dai an haifi ɗa ya kuka to wannan ya ci gado amma in bai kuka ba ya zo a mace to wannan ba maganar gado warai sharaɗi kenan ya zamanto an haife shi a raye na'am alaikum salam imam ne yana sallah sai ya karanta fatiha sai abu da shi ta tawarware sai ta yi wa sani sai ya ci gaba sani to baki nan zai tara da suna ne ko sai ya sake
wai misali lokacin da arwallon liman ta warware sai ya janyo wani domin ya ci gaba da sallah bayan ya karanta fatiha shi wanda aka janyo zai maimaita karanta fatiha ko kuma sura zai kama iya abin da zai yi sura zai karanta an gane ko a suran ma in ya san inda liman ya tsaya kuma ya san ya iya ci gaba to nan ya kar- nan ya dace ya ci gaba don shi ka'ida daga inda liman ya tsaya nan wato mamu wanda wanda aka mayar da shi ta nan zai ci gaba kwarai in bai karanta fatiha ba to zai karanta fatiha da sura idan raka'ar da ake karanta fatiha ne ake karanta sura ne in kuma ya riga ya karanta sura gaba daya abin da ya rage masa kawai ruku'u zai yi arwalar shi ta wurwuri ya janyo ka to a wannan lokaci ruku'u za ka yi ba za ka sake wani karatu ba
kuma ba wani gyara ma da kuma a ba wani gyara kuma babu wani gyara shi wannan shi ne gyaran da kawai na to wani kamar sallah ta rana sallah ta rana misali sallah sirriya kenan azhar ko la'asar wanda baka san ba inda ya tsaya idan ya janyo ka iya abin da za ka yi sai ka maimaita karanta fatiha in ka tabbata a iya tsayuwar shi bai karanta fatiha ba sai ka karanta fatiha ka zo da abin da ya sauƙaƙa na sura sannan ka ci gaba sallah na'am mutumin da ya wanka shi ba amma bai ba wankan juma'a na'am bai buga ƙomi ba a ce na mutu zuwa bai ba mi bai buga ba gaba ba kamar yadda jaraba
wai misali mutum ya yi wankan juma'a amma bai bu gaba-gaba kamar yadda ake wankan janaba kamar nikitan a ce wanka a ce ya yi wankan juma'a kwarai da gaske ya yi wankan juma'a sai dai ya bar abin da yake sunna an gane ko domin biyar dukkan gaba ɗaya bayan ɗaya kamar yadda aisha da maimuna suka siffanta mana ga yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake wankan janaba wannan matsayinsa sunna ne amma inda za ka zo wankan janaba misali ka saka niyya a zuciyarka ka ɗauki ruwa kawai ka zuba a jikinka ko ina ya haɗa ba tare da ka wanke gababuwa na arwalla da sauran gabatar da dama akan na hagu wanka ya yi illa kasancewar kabar abin da yake sunna domin shi farawa da arwalla cikakka arwalla irin ta sallah kamar yadda aisha ta rawaito sannan da murza wato cuɗa gashi bayan ka cuɗa shi sannan ka zuba masa ruwa sau uku sannan ka zuba ruwa a sauran gangan jikinka wannan matsayin shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya yi haka ya bar haka to ya bar sunna amma wanka ya inganta iya abin da yake wajibi a cikin wanka niyya da hada wato zahirin jiki gaba ɗayansa da ruwa amin cewa Assalamu alaikum.
na'am Tambayoyi da aka yi aka ce assalamu alaikum bayan gaisuwa irin ta musulunci da fatan an yi sallah lafiya kuma da fatan Allah ya karfi bukatun mu da tambayoyin mu da farko addu'a ta addu'a ta buɗe sallah Allahumma ba'id baina bai ni wa bai na fadaya na'am ana yin ana yin ta ne a sallar farilla kadai ko har ta nafila wanda ana yin ta ko cikin shafi ko cikin mutum wai dangane da du'a ulistifta addu'a ta buɗe sallah shin ta keɓanta ne da sallah ta farilla ko har nafila a takaice wannan addu'a ta buɗe sallah ba ta keɓanta ba da sallah ta farilla ta haɗa har sallah ta nafila domin akwai wata siga mai tsawo wadda take cikin sahihu muslim wadda galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne a sallolinsa na dare wanda farkon ta shine yake cewa wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa lam aku minal mushriki inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin har zuwa karshen ta to dan haka wannan du'a'ul istifta ce zaka iya yin ta a sallah ta farilla haka kuma zaka iya yin ta a sallah ta nafila kuma tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yafi yawaita ta a sallah ta nafila galibin wanda yafi yawaitawa a sallah ta farilla shine Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib har zuwa karshen addu'ar da wanda Umar Allah ya kara masa ya ya rawaito wanda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai bude sallah ma'ana bayan ya yi kabbara ta harama kafin ya fara karatu yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk a takaice dai du'a'ul istifta addu'a ta bude sallah ta hada sallah ta farilla da ta nafila gaba daya
ba ta ne sannan ne lokaci lokaci na fara sallar wata
wai a wani lokaci ne ya dace wato wani lokaci ne sallar wallaha lokacin ta yake shiga wallaha lokacin ta yana shiga bayan rana ta hudu ta dan daukaka shine gwargwadon tsawon goron mashi misali bayan hudowar rana da minti goma zuwa sha biyar lokacin wallaha yayi daɗin fa'ida lokacin da aka fi son yin sallar wallaha shine lokacin da rana ta fara gumi domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya inganta daga wajensa yake cewa salatul awwabi na hina tarbidul fisal sallah ta masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba manzon Allah ya ce lokacin da zafin rana ke bugun 'ya'yan taguwai ma'ana lokacin da rana ta fara gumi misali daga karfe goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu misali a lokaci wanda yake na sanyi kenan amma a lokaci wanda yake na zafi a karfe tara ma rana ta fara gumi a wannan lokaci ma mutum yakan iya yin sallar wallaha wannan lokaci shine aka fi sani wallaha tare da halaccin cewa in rana tana hudowa misali a karfe bakwai zuwa bakwai da kwata za ka iya yin sallar wallaha
yaya malam ya ga zuwan fasto wurin sallar idi wannan wannan da ta wuce a
zuwan fasto wajen sallar idi da sai abu ko ya ce
wani misali har ne ya je masallacin idi ya sallaci sallar idi amsa shine ya yi a banza allah ba zai amsa ba sharaɗin karɓar duk wani aiki na ibada shine musulunci duk wanda ba musulmi ba da zai shekarar dubu yana ibada Allah ba zai karɓi wannan ibada ba dalili akan haka shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun duk wani aiki da mutum zai aikata na ibada sharaɗin amsuwar shi shine musulunci don haka ibada ba ta inganta sai ga musulmi kafiri da zai zo da ibada da kyaukyawar niyya akan tsarin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai karɓi wannan ibada ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura don haka kasancewar wannan zuwa da yayi wani zuwa ne wanda yake in ma ya kasance rahoto ne dangane da yanayin yadda jama'a ta musulmi suke akwai ci gaba ko akwai komawa da baya ko kuma shi wani nau'i ne na jan hankali na nuna cewa musulmi da kirista cewa dukkan su yan uwan juna ne ba maganar yan uwantaka tsakanin musulmi da arne musulmi ba shi da wani dan uwa illa dan uwan shi musulmi mumini dan uwan mumini ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya takaita mana yan uwantaka tsakanin muminai kadai take da nasi wanda yake na alkur'ani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum innama tana daga cikin siyagul hasr ma'ana wadda take takaita abinda aka ambata bayan ta duk wani abin da wani ce shi sai ta kore don haka da ya ce innamal mu'minina innamal mu'minuna kusan da cewa muminai kadai ikwatin ubangiji ta'ala ya ce yan uwan juna ne don haka babu yan uwantaka tsakanin mumini da arni ko mahaifinka ne ba dan uwanka bane illa kawai haƙƙin shi dai na aihuwa shine dole zaka ba shi haƙƙin shi amma ba dan uwanka bane darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen babi na 66 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 67 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام الإمام البخاري الله يجيك أنسى cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin nihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal'amilina alaiha wal'amilina alaiha dangi ne ɗaya daga cikin dangogi takwas waɗanda suka cancanci a sarrafa musu dukiya ta zakka kamar yadda Allah ya jimulce mana su a cikin suratu tauba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim wal'amilina alaiha shine dangi na uku bayan ka fitar da talakawa da waɗanda suke miskinai na uku su ne al'amiluna alaiha abinda ake nihi da al'amiluna alaiha su ne wakilai na shugaba wanda ya wakilta su domin biyar mawadata su karɓo dukiya ta zakka domin al'amili na jam'i ne na amil amil wani ma'aikaci na musamman kenan wanda aka kallafa masa wani aiki nan su ne wakilai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke turawa su bi mawadata su tattaro dukiyar zakka su kawo masa an gane ko sai ce wa muhasabatil musaddiqina ma'al imam wato da yin bincike da bin diddigi game da abin da ya shiga da abin da ya fita ga su masu karɓar dukiyar zakka daga wajen mawadata tare da shi shugaban daga ya tattaro dukiyar zakka a zo a yi masa bincike a yi masa lissafi wannan bincike da za a masa da lissafi da za a masa shine zai inganta wato rukon amanar shi don haka hadisin da malam ya zo da shi a ƙarƙashin wannan babi shine zai tabbatar mana da cewa wanda aka wakilta shi akan karɓo dukiyar zakka ba laifi shugaba ya sa shi gaba ya masa lissafi ya bincike shi ciki da bai dangane da abin da ya amso nawa ya amso adadin kaza a wajen suwa ya amso kuma me ya rage a ciki قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن أبي حميد السائدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن يدعى, يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه wato abu humai shine abdurrahman asfa'idi allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aiwatar da wani mutum daga cikin kabila ta banu asad manzon Allah ya wakilta shi ala sadaqati bani sulaim a bisa tattaro dukiya ta zakka ta kabilar banu sulaim wannan mutumin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wakilta shine ya ce yudo abnul lutubiya ana kiran shi da sunan ibnul lutubiya al-lutubiya wannan lakabi ne na mahaifiyarsa an jingina ta zuwa kabilarsu amma shi sunan shi abdullah abdullah ibnul lutubiya lokacin da ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa bincike sababin yi masa bincike kasancewar an samu wani abu na tuhuma tare da shi menene an ga wani nau'i na dukiyar zakka tare da shi a lokacin da ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuro raƙumma da sauran dabobi waɗanda ya karɓo na zakka sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haza lakum wa haza uhdiya ilai yace ya rasulullahi wannan shine naku wannan kuma kyauta ce ta musamman akan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci hankalin sa ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hau kan mimbarin sa yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa yabo yaban da ya cancanta da shi manzon Allah sai yake cewa ku saurara ya ce lalle ni ina zaɓar mutum daga cikinku in jibinta masa wani aiki daga cikin ayyukan da ubangiji ta baraka wata ala ya jibinta mu wannan mutum sai ya zo ya ce da ni wannan shine naku wannan kuma kyauta ce aka mu manzon Allah ya ce a fala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa maza Allah ya ce me ya hana zai zau- me ya hana ya zauna a gidan uban shi ko gidan mahaifiyar shi har kyautar tashi ta zo masa in har da gaske ke cewa kyauta aka masa wannan dai riga ba wuya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda kuma duk wanda ya sanya ta za ta masa daidai wannan shine salo na wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko bai ya fitowa hili ya ce wani me yasa kai kaza sai dai ya yi abu a dunkule kenan wanda yake mai laifi ya san da shi yake shine manzon Allah yake cewa lalle ina zabar mutum daga cikin ku in jibinta masa aiki daga cikin ayyukan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jibinta mu wannan mutum sai ya zo ya ce wannan shine naku wannan kuma kyauta aka mu maza Allah ya ce me ya hana ya zauna a gidan mahaifinsa ko mahaifiyarsa har kyautar ta tashi ta isko shi in har da gaske yake maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ya ce lalle duk mutumin da aka jibinta masa wani aiki mazan Allah ya ce ya yi ƙoƙari ya zo da shi shi ne sai mazan Allah yake cewa babu ɗaya daga cikin ku da zai ɓoye wani abu daga cikin abin da aka ɗora masa na amana mazan Allah ya ce sai ya haɗu da ubangijinsu zai zo ranar kiyama yana ɗauke da wannan abu in raƙumi ne zai goyo raƙumin a gadon bayansa yana kuka in saniya ce zai ɗauko ta a gadon bayansa tana goda haka in tunkiya ce ko akuya duk abin da ka ci amana ka yi ha'inci to za ka zo da shi a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa man yaghlul yati bi ma galla fihi yawmal kiyama duk mutumin da yayi kwange aka dora masa wani abu na amana daidai da allura in ka ɓoye to za ka ɗauko ta a gadon bayanka a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa hum ya hamiluna auzarahum ala buhurihim to shi wannan sahabi kasancewar ya je ya tattaro dukiyar zakka sai aka ɗau wani abu aka bashi na kyauta wanda shi kuma ka'ida wannan kyauta sunanta rashuwa bayya halatta ya ci dole ya kwatsa ta da abin da aka bashi na haƙƙin al'umma ya kawo a zuba a cikin baitul mal wannan shine asali dangane da fadar malamai da suke cewa hadayar ummali gudulu kyaututtukan da ake ma ma'aikata wannan kwange ne bai ya halatta mutum ya amsa duk abin da ka san an baka a matsayin kana ma'aikaci ka za to bai ya halatta ka amshi wannan kyauta in ku ka sake ka karba to ka ci rashuwa kuma za ka zo da ita a gadon bayan ka a ranar kiyama don ba a maka wannan kyauta face illa domin kana rike da wannan matsayi shi ne ana manzo Allah ya ce to me zai hana ya zauna a gidan uban shi ko mahaifiyar shi ya ga kyautar ta zo masa in har da gaske yake kaga anan an dauki wannan kyauta an mushi a matsayin domin wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tattara dukiyar zakka me ya hana wani da ya tashi ya je garin basu masa kyautar ba kamar misali irin kyaututtuka da ake ma shugabanni shugaba in ya tafi wata ƙasa ya kai ziyara za a ɗau wasu kyaututtuka a masa to duk kyautar da aka masa bayya halatta ya ci bayya halatta ya ci wannan kyauta mahallinta shine ya kawo ya saka ta rumbun tsini na ƙasa shine baitul mali duk wani ɗan ƙasa yana da haƙƙi a cikin wannan kyauta daidai da dala bayya halatta ya ci domin ba haƙƙin shi bane in kwa yana so ya gane cewa ba hakkinsa ba ne ya bari sai lokacin da ya bar wannan babban gida ya tashi ya koma wannan ƙasa ya ce ai ni ne shugabawa ne a lokaci kaza na rike mukami kaza ya ga a masa kyautar ko ba za a masa ba farko ma sai an bincike shi da wace takarda wadda ta ba shi izinin ya zo ƙasar tukwa to don haka kasancewar a nan shi wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa bincike domin kasancewar ya nuna wani abu wanda yake na rashin amana ya zo da cewa wannan naku ne wannan nawa ne kyauta aka mun maza Allah ya masa misali ya gane cewa wannan ba hakkinsa ba ne in yana so ya gane to ya zauna a gidan mahaifin shi ko mahaifiyar shi ya ga kyautar ta tashi ta isko shi ko ba ta isko shi ba in har da gaske yake kenan an masa wannan kyauta ne a sanadiyar ya zama wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya je ya karɓo dukiyar zakka don haka shi ma'aikaci wanda yake na gwamnati iya haƙƙinka wannan da aka maka na albashi shine haƙƙinka amma duk kyautar da za a maka idan ka fahimci cewa an maka kyautar ne a sanadiyar kana rike da mukamin kaza bai ya halatta ka tarki wannan kyauta amma wannan dan uwanka ne dama akwai zumunci tsakanin ka da shi ko wannan abokinka ne daman ya saba maka irin wannan kyauta to wannan koma wani mukami kake rike da shi ya halatta ka karbi wannan kyauta wanda kasancewar wal iyazu billahi irin wannan abu ya zama ruwan dare ga duniya a yau wanda daga an kawo mutum a matsayin ma'aikaci sai kaga kowa yana tashi yana kai masa kyauta da wasu abubuwa ana cewa ai an masa alkhairi an gane ko kasancewar canzawar suna baya canza hakikanin abu shine malamai suka ce suke cewa al'asma'u la tughayyirul haqa'iq suna bai canza hakikanin abu rashuwa duk sunan da aka masa sunanta rashuwa koma mai aka mata in an ce wani alheri ne ko ya masa menene ya masa wata kyauta ko ya masa menene duka wannan cin hanci ne wanda baya halatta don haka dai wannan hadisi na nuna cewa duk wanda aka bashi wani mukami nauyin al'umma to wannan kasancewar ya dace a masa bincike dangane da abin da yake shiga da abin da yake fita wannan tsari ne wanda yake na musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama wannan sahabi bincike wannan kuma na nuna mana haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala akan shugaba dole ya bi diddigi game da dukiyar al'umma dukiyar al'umma ka san me ke shiga me ke fita kar ka sake a ɗauki dala a sarrafa ta sai a mahallin da ya dace in ma amfani na addini ko kuma amfani wanda yake na rayuwa shi ne ya ce wa muhasabatul musaddiqina da ya yi ma wato masu karɓar zakka bincike sai ya ce ma al'imami har shi shugaban an gane ko har shi shugaban ba laifi zuwa wani lokaci shi ma a yi masa bincike akan duk abin da yake sarrafawa na dukiyar al'umma babu sti imali ibilis sadakati wa albani hali abna isabil wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin amfani da raƙumman sadaka na zakka wato wa albaniha da madararta li abna istabil ga baki waɗanda suke yan wucewa ma'ana baki waɗanda suke matafiya ba laifi raƙumma waɗanda suke na zarka akan iya ba su su yi amfani da su in ma ɓangaren hawa ko kuma ɓangaren shan wato madarai قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن قطان عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس هو ابن مالك رضي الله عنه أن ناسا من أرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الرائي واستاقوا الزوج فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهمي وابن عبد الرحمن الطويل وثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa anna nasan min uraina min uraina wato wasu mutane daga cikin kabila ta uraina kabila ce daga cikin kabilu waɗanda suke na larabawa ijtawawul madina wato sun kyamaci zaman madina domin yanayinta bai dace da su ba lafazin ijtawawul madina ma'akuzin ne min ijtawa ijtiwa'an larabawa suna cewa ijtawal balada idza kariha al-iqamata fiha walau kanat muwafiqatan li sihhati ma'ana akwai lokacin da in ka zo gari sai ka ji kawai yanayin garin bai maka ba ko da kana samun abin da kake so a garin to shine suke amfani da wannan lafazi su waɗannan mutane sun zo birnin madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanayin madina bai karɓe su ba saboda sun samu kansu a cikin wani yanayi na yawan rashin lafiya sai suka kai kukan halin da suke ciki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farakhasa lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyatu ibila sadaqa manzon Allah sai ya musu rangwame ya ce ku tafi bayan gari wajen makiyayi na ku je za ku tarar da raƙumma na zakka manzon Allah ya ce ku je idan kun je manzon Allah ya ce fa ya ci rabu min albani hawa abuwaliha manzon Allah ya ce ku sha daga madararta wato da fitsarin raƙumi domin kasancewar fitsarin raƙumi magani ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya umarce su cewa su je su sha madarai kuma su sha fitsarin don haka wannan sai ka sanya shi na ɗaya daga cikin maganin nukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da al'umma kuma wannan dalili ne wanda ya riga ya gabata tun a cikin kitabun bahara cewa duk dabbar da ake cin namanta fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne sai dai idan tana cin najasa don haka a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce su je su sha madarai kuma su sha bawalin lokacin da suka tafi wajen wannan makiyayi na tatso musu madara suna sha kuma suna shan bawalin wannan raƙumma suka dan girgije suka samu koshin lafiya me za a yi sai suka yi godiya irin ta maye shine a nan faƙatalun ra'iya sai suka kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastafu rauda raƙuman gaba ɗaya sai suka kore su ma'ana wani fashi ne na musamman suka kashe makiyayin bayan sun kashe makiyayin suka daddatsa shi suka tilla masa idanu raƙuman gaba ɗaya kuma suka kora su labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ta'addancin da suka yi me za a yi fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika yan biyar baya fa utiya bihim kafin rana ta daga sai ga ya an zo da su da aka zo da su fa qatta aydiyahum wa arjulahum manzon Allah ya yanke hannuwansu da ƙawahuwansu hannun dama kafar hagu sakamakon daman dan fashi da nassi na alqur'ani inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard sakamakon dan fashi shine kasancewar wato a yanke hannun dama kafar hagu ko kuma a kashe shi ko kuma a tsire shi to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo da su manzon Allah ya yanke musu hannun dama kafar hagu wa samara a ayyunahum manzon Allah ya tilla idanunsu aka sanya karfe cikin wuta da ya ja sannan aka dora idan aka tilla ya tsiyaye wanda shine ake kira da as-samara shine yace wa samara a ayunahum manzon Allah ya cilla idanu wa tarakahum bil harra manzon Allah ya bar su a wannan ƙasa ta Madina abinda ake kira da alharra ita ce ƙasa wadda duwalwatsai ke shimfiɗa a kanta ma'ana duk ƙasa wadda take da duwatsu ita ce ake kira da alharra ita kuma Madina daman tana da harra shirkiya akwai harra garbiya wanda galibi kawai duwatsu ne ya abdunan hijara suna cizon duwatsu saboda tsananin kishirwa manzon Allah ya hana a basu saboda sakamako ne iya abin da suka yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sakauta musu wannan kuma shine adalci wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha yanda suka kashe wannan makiyayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka karfe dukiya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sakauta musu da irin abin da suka yi wannan hadisi dalili ne akan cewa daga cikin dangogin nan takwas wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zana mana sun cancanci a sarrafa musu dukiyar zakka ba laifi shugaba zai iya ware wani dangi daga cikin takwas ɗin a ba su dukiyar zakka su ɗanyi wani amfani da ita ba tare da an ba sauran ba kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su je su sha madarai kuma sannan su sha bawalin kaga wannan yin amfani ne da dukiyar zakka ga wani dangi ɗaya daga cikin dangogi takwas wannan domin su matafiya ne sun zo sun yi yan kwanuka kuma ga irin abin da suka yi na ta'addanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin sun kashe makiyayinsa sun daddatsa shi sun tulla masa ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sakauta musu da irin aikinsu irin wannan shine makiyan Allah suke ɗauka suke aibanta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi akan cewa ai irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na keta haƙƙin bil'adama shi kuma ƙa'ida ta alƙur'ani duk abin da mutum ya yi shi ne za a sakauta masa kamar yadda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas yadda ka ba mutum illa haka za a maka to don haka kasancewar shine a nan malam ya shigo da wannan hadisi domin ya nuna mana ita dukiyar zakka za a iya ba wani dangi daga cikin dangogin nan guda takwas sai dan amfana da ita dan ba mallaka musu ba dukiyar yi iya abinda manzon Allah ya halatta musu a nan su je su sha madarar kawai shine malam yace babu imali iblis sadaqati wa albaniha li abna'is sabil dan haka kenan anan misali ko hawa ana iya ba wanda yake matafiyi ya hauye je inda zai je sannan kuma a dawo da raƙumu shine anan malam sai yake cewa ta ba abu abu kilaba abu kilaba ya makata da mutaba'ar wato riwayar wannan hadisi daga Anas dan Malik kenan katada ba shi kadai bai rawaito hadisin daga Anas shi ma abu kilaba ya rawaito wannan hadisi daga Anas hakanan Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari shi ma ya rawaito hadisin daga Anas haka Thabit ibn Aslam al-Bunani tare da cewa anan malam ya zo da sigar cewa Abu Kilaba da shi da Humayd da Thabit sun ma wato katada mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Anas domin shi katada yana daga cikin mudallisu shi kuma marwaici in ya zamanto mudallis duk lokacin da ya zo da siga ta an to wannan matsayin hadisi ne ba ifi dole sai ya sarraha da cewa naji ko kuma wane ya bani labari amma a nan da shi'uba ya ce yahaya da ya ce an shi'uba kala haddasana katada katada sai ya ce an anas daga anas sai ya ce an anas shi kuma katada marwaici ne wanda yake mudallis me ake cewa a tadlis shine ɓoyon aibi duk marwayacin da aka same shi yana da ɓoye wani aibi a cikin hadisi to wannan in ya zo da siga ta an wannan matsayin hadisin shi ba'ifi ne sai dai ya ce sami itu fulanan ko kuma ya ce haddasa na fulanan to don haka shi kuma anan sai ya ce an anas daga anas sai aka samu cewa abu kilaba ya rawaito hadisin kamar yadda shi katada ya rawaito haka Humayd ibn Abdurrahman shi ma ya rawaito hadisi haka shi ma Thabit ibn Aslam ya rawaito hadisin kenan anan wannan tadlis wato ya kuru kenan hadisi ne da haka malam ya shigo da wannan kenan hadisi ne tabbatacce tare da cewa ko da bai zo da wannan mutaba'a ba kasancewar duk lokacin da shi Shu'ba ibn al-Hajjaj ya rawaito hadisi daga Qatada Qatada ko da ya zo da siga ta anto wannan hadisi ne ingantacce domin shi shuba ya dau nauyin cewa duk tadlisin da katada zai ya wadatar ya isar ma jama'a sai ya bi diddigin ya tabbata cewa katada ya ji wannan hadisi daga malaminsa babu wasmil imami ibila sadaqati biyade wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato kasancewar shugaba na ɗaukan nauyin mara umma na zakka alama da hannunsa ma'ana shugaba ya bi raƙumma waɗanda suke na zakka ya musu alama wannan alama hikima dangane da yinta shine kasancewar dan dabbar koda ta ɓace duk wanda ya tsince ta to ya san ba tsuntuwa ba ce bai yi ma'ana dukiya ce ta zakka dole ya kai ta wajen shugaba kuma kasancewar hikima ta biyu shi wanda ya hudda zakkar wannan duk lokacin da ya ga wannan dabba da wannan alama kenan ya san dabba ce wadda ya dauka ya bada sadaka ko nawa za a ko miliyan nawa za a saida mishi to bai ya halatta shi ya sayi ta saboda duk lokacin da kai sadaka haramun ne ka sayi wannan kayan sadaka sai dai ka saya kuma kai tsaye hallo ka sake yin sadaka da shi to shine anan malam yace babu wasmil imami ibila sadaqati biyadi alwasm wato shine yin alama wanda a Hausa ake cewa amma dabba wuta shine da za a sanya karfi a cikin wuta in yayi ja sai a zo a dura a jikin dabba wannan sai masa sau wannan sau har abada bai gushewa ya yi taban wannan to shine shugaba zai yi wannan alama da hannunsa قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا أبو أمر الأوزائي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليهنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa na yi jijjihi zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan abu dalha lafazin gadautu ma'akuzin ne min algudu algudu wato shine jijjihi ma'ana bayan sallar asuba kafin rana ta fito ma'ana mutum ya fita shine ake nihi da wato algudu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa gadau ala hardin kadire shine ya ce gadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi abdullahi ibn abi talhata li yuhannika na yi sammako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan abi talha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tahnik shi wannan abdullah kanan anas dan malik ne mahaifiyarsu daya amma uba kowa da nashi domin kasancewar abu dalha shi ya haifi ya auri wato ummu sulai mahaifiyar anas dan malik lokacin da take da ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita in ta aihu karta ba ɗan nono sai an kai masa jinjirin sai ta haihu cikin dare sai ta sanya anas ya kwana yana gadin jinjirin ita ta juya masa baya domin biyayya ga umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari ta ɗauki jinjirin ta runguma ma anas ta ce ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa kawo dabino ana sai ji ya zo da dabino manzan Allah ya karɓi wannan dabino ya tauna ya tauna ya tauna sannan manzan Allah ya lakuta ma jinjirin ya haɗe manzan Allah ya ce ya sanya masa suna Abdullahi kuma ya masa addu'a shine manzan Allah ya ce Allah ya maka albarka wannan shine ake kira at-tahnik ma'ana a tauna dabino alakuta ma jinjiri ya haɗe kafin ya sha nonon mahaifiyarsa domin neman albarka da wannan itaciya itaciyar dabino domin itaciya ce wadda Allah ya kamanta kalma ta tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah ya kamanta wannan kalma da itaciyar dabino a cikin suratu ibrahim alam tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan tayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون idan haka kasancewar a nan albarka ne ake nema da itaciyar an gane ku don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wannan jinjiri ta hadiki illa kasancewar irin wannan tahaniki in ka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkar ta fuska biyu ce ga miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga itaciyar dabino domin miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miyau ne wanda yake ma'abucin albarka duk abin da ya shahi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufafinsa ko majinarsa ko miyansa wannan duka abubuwa ne wanda ake neman albarka da shi wanda kar mu manta ya gabata a cikin wannan littafi tun a cikin kitabu bahara idan tun a cikin kitabu ruhu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla sahabbai suna kusantar yakar junansu dangane da ruwan arwallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda ake wasu in kaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi gaugawa kowa yake tare wanda ya samu wannan ruwa ya shafa a jikinsa in baka samu ba sai ka zo jikin dan uwanka sai ka shafa kai ma ka shafa a jikinka wanda kuma hadisi tabbatacce wanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama aiki na haji ya kirayi wanzamin sa ya aske masa bangaren dama manzon Allah sai ya ba Abu Dalha ya ce wannan naka ne aka aske masa bangaren hagu manzon Allah sai ya ba Abu Dalha ya ce a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu gashi uku manzon Allah ya raba musu wannan gashi na shi kowa ya je ya nemi albarka da shi to don haka a nan abin da muke so mu gane shi ta hanikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ma ƴaƴan muminai albarkar ta fuska biyu ce miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan da itaciyar dabina amma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanikin na kasancewa ta fuska ɗaya itace ita ce ake neman albarka da ita ba miyan bakin wani ba duk miyan bakin wani kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kazamta ne an gane ko ba wani wanda ya cancanta a nemi albarka da miyan shi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke nuna mana haka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa rawaitowa ba cewa wani sahabi ya nemi albarka da ruwan arwalla na abubakar ko miyansa ko gashinsa ko wani abin da ya shahi jikinsa ko Umar ko Usman ko Ali ko wani daga cikin sahabbai don haka sun fahimci cewa neman albarka da miyan wani ko abin da ya shahi jikinsa wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah yake banta da wannan bayya tarayya da kowa don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa idan matar shi tana naƙuda yana da baiwar shi baiwar yake ba da binin cewa in ta aihu sadaka shi ita yake ba da binin ya ce mata daga an aiki dan tauna da binin ki dasa masa don haka a yau shi wannan tahaniki in ma ita uwar dan ko gozomar ko kai da kanka ko ma wane ne zai iya masa tahaniki dan ba sai malam wane ba dabinin shine ake neman albarka da shi ba miyan bakin wani ba kuma ba sai an sa baki ba ko a cikin wani abu ana iya daddaka shi shi dabina za a iya daddaka shi sannan alakuta ma yaro ya haɗe a takaice dai shine ake kira da tahanik shine yace naje da wannan jinjiri abdullahi dan abu dalha domin manzon Allah ya masa tahanik fa waqaituhu fi yadihi misa sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hannunsa wato akwai almisan karfen da ake yin wuta da shi an gane ko kace karfen da ake yin tsakiya da shi yasimu ibila sadaka manzon Allah yana ma raƙumma na zakka alama raƙumma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake musu alama dangane da yanda yake wannan alama kamar yanda wani daga cikin magabata ya rawaito cewa abin da yake rubutawa manzon Allah yana rubuta azzaka ko kuma ya rubuta as-sadaka ma'ana wutar da yake yi a jikin raƙumma wannan na nuna mana kasancewar shugaba shi ya dace ya kula da dukiya ta zakka ya jibinci kula da ita da kansa kamar yadda a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya bura kuma yana musu alama sannan wannan yana nuna mana kasancewar wato yana nuna mana cewa wato duk wata dabba ba laifi za a iya mata irin wannan alama ma'ana a sanya karfe cikin wuta a yi mata wannan alama sabani ga wasu malamai da suka karhanta domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mara umma na zakka irin wannan alama saboda hikimomi guda biyu hikima ta farko kamar yadda bayani ya gabata don ko ta ɓace a san dukiyar zakka ce a dawo da ita wajen shugaba kuma don me ita in ya gani ko da shi wanda aka ba zakkar ya kai kasuwa zai saida in ka ga wannan alama to wannan ka san cewa raƙuminka ne wanda ka bada zakka bai ya halatta kai ka saya sai dai wani ya saya don haka a nan ba laifi dabba za a iya mata irin wannan alama da wuta domin ka san cewa dabbar ka ce kuma a nan duk wani aiki shugaba a matsayinsa ya dace ya rungumi wannan aiki don ƙara samun yawan lada da ɗaukaka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kaga a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mutum dubu yake bukata a lokaci ɗaya su zo su kula da wannan aiki manzon Allah zai iya samun waɗanda za su kama wannan aiki amma bai nemi kowa ba don neman ƙarin lada da matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ya jibinci wannan aiki ya sanya karfe cikin wuta in yayi ja ya bura kuma yana musu alama babu fardi sadaqatil fitr wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa zakka ta fudda kai wato farilla ce an gane ko matsayinta ya wuce sunna kamar yadda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa zakka ta hudda kai sunna ce to don haka a nan ma da ya yanke shakka cewa zakka ta hudda kai matsayinta farilla ce in ma ka kiraye ta zakka ta hudda kai ko kuma ka kiraye ta da zakkar kono wara'a abu la'aliyati wa abahu wa ibn sirina sadaqatal fitri farida قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهبم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة wato shine malam yake cewa wara'a abul aliya abul aliya da shi da aqa ibn abi raba da muhammad ibn sirin sun yi itikadin cewa zakka ta hudda kai matsayin tafarilla ne a nan ru'uya ba ru'uya ba ce ba basariya ru'uya ce wadda take karbiya su a iya tunaninsu da kudurinsu zakka ta da kai kawai matsayin tafarilla ne domin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da nassi na alkur'ani malamai sun rawaito hadisi tabbatacce wanda yake nuna zakka ta da kai wajibi ce kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa qad aflaha man tazakka wa zaka rasma rabbihi fa salla kada aflaha man tazakka ubangiji ta'ala yace tabbas ya rabauta dangane da abin da yake guri shine mutumin da ya bada zakka ta fudda kai wannan aya ya tabbata cewa abin da take nihi zakka ta kuno take nufi shine anan malam yace waɗannan malamai uku sun tabbatar da cewa zakka ta fudda kai wato farilla ce shine sai zo da hadisin abdullahi dan umar ke cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakata hudda kai kaga wannan nasi ne a bayyane me yace cewa yi farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya farlanta zakata hudda kai sa'an min tamr wato sa'i guda na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda wato na alkama ko kuma ka ce na sha'ir sha'ir wata kwaya ce wadda halittar tana kusa da halittar alkama wanda lalle anan galibi ba mu da ita shine sai yake cewa alal abdi wato akan bawa wannan na nuna cewa bawa shi ma dole a fidda masa zakka ta hudda kai amma wa zai fitan masa shine mai gidan shi sai ce wal hurri wato da ɗa wa zakar da namiji wal unsa da mace wasagir da yaro karami wal kabir da babba minal musulmi na daga cikin musulmi don haka a nan malamai suka ce a nan da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta akan bawa bawa mai gidan shi zai fudda masa me yasa saboda bawa shi ma dukiya ne nauyin shi akan mai gidan shi yake sai ya ce wal hurri da ɗa wal zakar da namiji wal unsa da mace a nan malamai suka ce mace ita za ta hudda ma kanta amma jumhurin malamai sun ce zakka ta hudda kai mai biya ce game da ciyarwa kamar yadda ita wannan mata ciyar da ita ya zama wajibi a kanka haka ita ma zakkar kai ne za ka hudda mata kamar yadda bawa ciyar da shi ya zama wajibi akan mai gidan shi haka mai gidan shi zai hudda masa wannan zakka ta hudda kai sai ya ce wasagir wato da yaro karami kenan don haka a ƙarƙashin wannan lafazi wa sagir malamai suka ce batta da alaka da cewa sai wanda ya yi azumi ko ɗan da aka haifa a yau misali aka haife shi kafin alfijir ya keto a ranar idi zakka ta da kai ta zama wajibi a kan shi sai ce wal kabir da babba minal musulmi na daga cikin musulmi sannan kuma a nan malamai suka ce ba sharaɗin cewa wato sai mutum wanda yake mawadaci ko talaka wajibi ce a kan shi amma a wani lokaci take zama wajibi a kan talaka shine sai ya fitar da abincin yinin sallar idi idan ya zamanto ya fitar da abincin safe da na rana da na dare abin da ya rage a bahunsa in ya kai a hudda zakka ta hudda kai sannan zakkar ta zama wajibi a kan shi in kasancewar ya fitar da abincin dare abincin yinin idi abin da ya rage idan ba zai fitar da zakatu wannan zakat ta faɗi da kansa kaddara cewa shi da iyalin shi kusan mutum goma ne su wajen goma ne wanda ya zama wajibi a kan shi ya hudda musu gaba daya lokacin da ya fitar da abincin yinin idi abin da ya rage abubuwan shi bai kai bai hudda ma mutum biyar to anan mutum biyar din su zai hudda ma wannan sauran sun sauka daga kanshi kaddara cewa da ya hudda ma kanshi abin da ya rage kwata-kwata bai kai zakka ba amma sai ya samu an bashi zakkar ta hudda kai wani ya bashi a wannan wadda aka bashi ta zama mallakar shi sai ya hudda zakkar a ciki to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mana misali yake cewa sa'i daya ake badawa na dabino domin dabino abinci ne amma a can a nan yanayinmu dabino ba abinci ba ne an gane ko shi ne ya ce sa'an min taurin amma ko a nan kake da dabino za ka iya bada shi a matsayin zakka ta hudda kai me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akan iya hudda zakka ta hudda kai daga cikin dabino shi in aka ce sa'i shine mudu hudu mudu hudu ko shine daidai da tiyawar da take tamu sai ce au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda wato na sha'ir don haka wannan misali ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana za ka iya fuddawa da dabino ko ka fudda da sha'ir ko ka fudda da alkama ko ka fudda da wake ko ka fudda da hatsi ko dawa ko shinkafa da sauransu duk abin da za a iya kilga shi a matsayin abinci to za a iya bada shi a matsayin zakka ta hudda kai shine anan sai ya ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarnin abada ta kafin a fita zuwa masallacin idi anan malamai suka ce ita zakka ta hudda kai ba ta zama wajibi sai alfijir ya keto a ranar idi menene dalilin ku suka ce domin anan mi manzon Allah ya ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sala manzon Allah ya yi umarnin a bada ta kafin mutane su fita zuwa masallacin idi wasu malamai suka ce a'a da zaran an ce an ga watan sallah shikenan ta zama wajibi me yasa domin an kiraye ta sunan sadaqatul fitr shi kuma da zaran an ce watan sallah ya tsaya shikenan ya azumi ya kare baki ya bude to don haka wasu malamai suka ce ita zakka ta hudda kai in dai aka ga watan sallah to tun da dare ta zama wajibi a wannan lokaci za a hudda don haka akan wannan sabani na malamai suka ce to wanda suka ce ita zakka ta hudda kai ba ta zama wajibi sai alfijir ya keto kaga mutumin da yau an gama azumi an ga watan sallah kafin alfijir ya keto idan Allah ya masa rasuwa to ba maganar a hudda masa idan ga wanda suka ce sai alfijir ya keto amma wanda suka ce da zaran an ga wata ta zama wajibi in dai an ga wata mutum Allah ya masa rasuwa dole sai an hudda masa me yasa saboda ya mutu ne bayan ta hau kanshi dan da aka haife shi kafin ketowa alfijir ga wanda suka ce bayan alfijir take zama wajibi kenan dole shi ma sai an hudda mishi dan da aka haife shi bayan ketowa alfijir kenan wannan ba ta kan shi domin me yasa an haife shi ne bayan ta riga tuntuni ta zama wajibi to a takaice dai faɗa mafi rinjaye ita wannan zakka tana zama wajibi bayan ketowa alfijir amma kuma tare da cewa ya halatta kafin ranar idi da kwana biyu kwana uku zuwa kwana biyu zuwa kwana ɗaya za ka iya huddawa ka bada ga waɗanda suka cancanta a basu musamman abincin da yake da wahalar sarrafawa kamar hatsi da sauransu shine anan ya ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasu ila sala manzon Allah yayi umarnin cewa a ɗauka a bada ta kafin fitar mutane zuwa sallah don haka dai a nan malam ya shigo da wannan hadisi don ya nuna mana zakka ta hudda kai matsayin tafarilla ne dole ne in kana da hali dole za ka bada in baka da hali wannan ta sauka daga kanka hali shine ka mallaki abincin yinin sallah na safe da na rana da na dare abin da ya rage in ya kai zakka dole ka hudda nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك